خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu iyayena mata barkanmu da asubahi barkanmu da sake kasancewa a wannan makaranta wannan masallaci na al'ansar a garin kumo akko local government jihar gombe nigeria don ci gaba da darasinmu na mata wanda yau sha tara ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda shi ne ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2023 a lissafin turawa da ikon allah za mu ci gaba akan darasinmu da muka fara mai suna halin mazajenmu a yau halin mazajenmu a yau mijinta na farko mijinta na farko halinsa tarikusala na biyu tarikul baiti na uku mai shegen tafiye-tafiye zul asfari na hudu jama'ul mal wanda shi kudi ne kawai a gabansa mutuncin ki kudi kuma da abinda ya taba wannan harkar neman kudinsa to zai kawar da shi bai da lokacin matarsa kudinsa shine na biyar al-mukhallidu al-mukhallidu kalludo na shida yau na shida sai dai yau dai sai dai sai mai haƙuri yau yau malam zai wa'azi ne akan kansa da irinsa sunan na shida mijinta malami ne matar malami yau karatu zai akan matan malamai adda'iya shine mai adda'iya ba addaba fa adda'iya a faɗa ji? idan an ce adda'iya ana nufin malami mai wa'azi mai da'awa gaskiya wasu daga cikin malaman matansu suna shan wahala a hannunsu ita matan malami mai yawan yawon wa'azi ba wai don baya ciyar da ita ba ko baya shayar da ita ba babbar matsalar matar malami ba ta samun lokacinsa yadda ya kamata kun jiyo karatun nawa jikina da sanyi kun ji ba da ƙarfin gwiwa na zo ba to akwai matsala ne kuma amma wa'azi gaskiya ne dole a faɗa ba kuma cewa na yi ina wannan karatu don kara auri malamai ba kada ku sa ni faɗa tsakanina da malamai ko ɗaliban ilimi amma dai akwai 'yar matsala malamai suna faɗa cewa shi malami yana ƙoƙari wajen karantar da mutane dare da rana isar da saƙon Allah wa'azuzzuka ne hudubobin juma'a ne karatun alƙur'ani ne sallar dare ne ƙiyamun laili dare sallah rana azumi su ai na Allah ne kullum ana kusa da Allah sulhu ne an tafi wancan ƙauyen an tafi wancan gari yau a tafi wa'azin kwana gobe a tafi wa'azin yini ya dawo gida abokanan hiransa littattafansa duk inda malami yake baya rabuwa da littafi a gidansa maganar gaskiya kenan in ma kin gama tasa tana gefensa to fa akwai littafi a gefen shi da waɗanda suke suke da ya isa da waɗanda suke da tafkekiyar labirari ya isa a saurara wannan yaron ɗan hizban idan an gama karatu a kawo min shi kun ji ko wannan yaron ɗan hizba wannan wadda ya wannan abin yanzu da an gama karatu ya zai same ni ka gane shi ko to ka kawo min shi a ba su wuri su zauna ku wuce ya isa hajiya a ba su wuri a canja shi daga wurin gaba ɗaya je kaka cire shi ya komo can to wannan shine kaɗan daga cikin matsalolin da matan malamai suke fuskanta matar da'iya kenan ko ba wai don ba su san hakkin iyalinsu ba amma da yawa malamai nauyin da yake kansu ba su fiye ba wa iyalinsu cikakken lokaci ba sai kaɗan daga cikinsu wanda ba a haɗuwa duka a zama iri ɗaya akwai wanda yana da tsarin lokacin iyalinsa da kuma lokacin karatunsa da lokacin uzurkansa amma dai galiban kawai in takaice muku duk wata matar malami sai dai ta yi haƙuri haƙurin ba wai na mugun halin shi ba ba wai na ruwa ko rashin ciyarwa ba ba wai kaza ba wai kaza ba a'a shin za a same shi lokacin da ake so kuma shin yana zama a gida ne ya ba da lokaci ko da kuma malamin mai zama ne a gida to in kin ji shi a gida ba mamaki yana cikin labirarinsa ne karatu ne shi alhuda-huda ne wannan dole mu yi wa mata adalci ya kamata ku nemi hakkinku a wajen mazajenku malamai idan ya ɗauko littafin yana karantawa sai a yi dabara a karɓi littafin a ce bari ka ji ina da wata magana ku ci gaba da hira saboda ya ɗauke miki kewa ya biya miki hakinki wannan yana faruwa kwarai da gaske banda matsalolin yanzu shagaltuwa da bincike bahasi duk wanda yake malami yana bincike wani lokacin cikin labirarinsa wani lokacin cikin intanet ya buɗe kwamfuta da wahala ki ga malami ba tare da kwamfuta a gabansa ba kwamfutar nan ita ce matarsa ya leƙa can ya dubo nan ya rubuta wannan akwai malamin ma da ya zo shi kan matar ce ma ya sa ta take taya shi aikin ke ɗauko littafi kaza ta ɗauko ta zauna ko ma miƙo wancan buɗe wannan kwamfutar ɗauko ƙwar'ani duba mun aya ta kaza buɗe hadisi a cikin bukhari duba shine hirar fa yawancin hirar malamai wasu hirar da ake kenan ki ci uban ɗaukar littafi da dakwansa a sa ki ta buɗe ayoyi da hadisai shikenan in dare ya bacci ya kama shikenan an gama hira kin ga wanda za ta auri malami sai ta shirya gaskiya ba fa kashe kasuwar malamai nake yi ba ba kuma cewa ne a'a ba amma dai ana samun irin waɗannan matsaloli sai dai ku yi haƙuri ku kuma malamai ku ji tsoron Allah wannan da'awa wannan wa'azi wannan karantarwa fardu kifaya ne idan an ce fardu kifaya wato wata farilla ce da wani yana iya daukewa wani wani yana daukewa wani idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqina idan wani bangare sun dauki nauyin yada wannan to wani ba sai yayi ba mana ba wajibi ba ne a kanka kai kai kadai to amma wajibin kula da iyali baiwa iyali lokacinta sauraron iyali hira da iyali da 'ya'ya ma gaba daya shi kuma wannan fardu ainin ne farilla ce ta kanka a dolenka kuma su malamai sun san da wannan sun san bambancin fardu kifaya da fardu aini kuskure ne mutum ya fifita fardu kifaya farillar da wani yana iya yi ya fifita ta akan wani baya iya maka abinda dole kai za ka yi abinda wani zai iya tsayawa ya yi ya ɗauke maka nauyi to kuma sai ka zo ka fifita shi akan abinda wani baya ɗauke maka nauyi ba wanda zai kula maka da iyalinka ba wanda zai zo maka hira da matarka ya zauna maka da 'ya'yanka duka ba wanda zai maka wannan so malamai ya kamata su kula da lallai wannan fardu ain a fifita shi akan fardu kifaya kada mutum ya zama ka sham'a kamar fitila da take kona kanta tuniru li ghairi hattariq kullun kana haska wani ka hanya kai kuma kana kona kanka duk inda aka kawo fitila za ku ga jikinta zafi ita a kone take amma kuma na kusa da ita yana samun haske to gaskiya wasu daga cikin malamai masu wa'azi masu da'awa kamar hakan suke sai dai mu ce Allah ya fi musu kuma Allah ya sa matan masu musu afuwa um, annabi sallallahu alaihi sallama ya kulla yan uwantaka tsakanin salmanu da abu dardai tsakanin wa salmanul farisi da abu dardai ya ce ku zama abokanan juna um, annabi yana yin irin wannan daman ya ce wane kai ne abokin wane wane ka kasance tare da wane wata rana shi salmanu sai kai ziyara gidan abokinsa abu dardai abu dardai yana da mata mai suna ummu dardai wato saboda tsabar soyayya sunan nasu ma iri daya abu dardai ummu dardai shi abu dardai ita ummu dardai salmanu sai kai ziyara ya ga ummu dardai ba wanka ba gyaran jiki ba, ba kulawa ga ta dai kamar ba mata aure ba ya ganta mutabazzila in an ce mace mutabazzila matar da ba kimtsi ba gyaran jiki kawai dai ga ta nan dai kamar ba miji a gida saboda asali ita mace inda da miji a gida kuma da aurenta to mace mai aure ba za ki ganta ba ta da jikinta ba kyau ba kulawa da gyaran gashi gyaran jiki a'a tana kula sai ce da ita mashanuki ke ummu darda'iya me ya same ki na ganki a haka a wargaje sai ta ce da shi salmanu akuka abu darda laisa lahu hajatun fi duniya abokinka dan uwanka abu darda'i ai shi bai da wata bukata a duniya gaba daya ki duba mata irin na da masu alkunya da kinaya ba za ta iya fitowa ƙarara ta faɗi me take so ta faɗa na buƙatar ta ba sai ta ce ai abokinka ɗan uwanka ai shi bai da ma wata buƙata ma a duniya gaba ɗaya laysa lahu hajatun fid dunya abinda take nufi ni Allah ya haɗa da mijin da baya sha'awar mace ma baya zuwa ya kwanta da mace baya hira da mace baya wasa da mace shi ba ruwansa laisa lahu hadatun fid dunya bai da wata sha'awa bai da wani abu ummu dardai gidan hakuri ana nan sai ga abu dardai ya zo ya zo gida sai ga abinci an bashi da ya dawo gida sai aka ba shi abinci sai shi salmanu ya ce bismillah sai abu darda ya ce ni azumi nake auliya kenan ya ce ka ci mana sai shi a azumi nake sanda zuwa sai shi a afon kai shi shi wannan abu dardai tun da ya yi bako shi ne ya sa aka yi abinci wa bakon ya ce ka ci kawai ni abu dardai ina azumi sai shi salmanu ya ce a ni kuma ba zan ci abincin da ka dafa mun ba sai sai ka ci ya zan zo bako gidanka ka kamun abinci ka ce kai kai azumi kake yi ni in ci saboda ni ne sarkin cin abinci ba zan ci ba sai ka ci ma ana bi akilin hatta ta akula sai ya karya azumin su yi ci daga nan malamai suka ce ya halatta idan mutum yana azumin nafila in wani dalili ya kama ya karya azumin as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi ko aminu nafsihi mai azumi na tadawu'i na neman lada shine sarkin kansa ko shine amintaccen kansa in sha amda wa in sha aftara in ya ga dama ya ci gaba da azumin sun ya ga dama ya karya azumin daka azumin nafila ana iya karya shi da gangan ma azumin nafila ba kina azumin ki sai aka gayyace ki wani gidan biki kika je kika ga wani lafiyayyen girki da in kika tsallake shi zaki yi shekara bakwai ma baki sake ganin irinsa ba ce tab ina da dai azumi nake amma yanzu na fasa ƙwarai kuwa ika je wani gidan biki ko wani taro ke ai ustaziya ne kin dan dauki azumin kiran alhamis yamma ta yi likis aka yi ta fito da kwanuka kwanuka kwanuka kwanuka kina ta ganin abubuwan nan kaji a kwakwance ga abubuwa nan abun sha'awa ina baki shawara ki dan zagaya ki samu ruwa fiya wata ki watsa ki sha ruwa ki karya azumin nan ki je ki gyara abin da aka kawo miki kin ji ya halatta idan mutum yana azumin nafila ya ga abin da yake so in yana so ya haƙura da ladan azumin su ya ci daɗinsa sa annabi ya yi haka da kanshi wata rana yana azumi aka kawo abin sha'awa a gidansa ya ga abincin ne ce to da dai ina azumi amma yanzu ku bani in gyara sallallahu alaihi wasallam da haka shi wannan bawan Allah aikin ga ya dauki azumi amma da bakonsa ya ce shi ba zai ci abincin nan ba sai dai ya ci ya haƙura don ya faranta wa bakonsa ya karya azumin wataƙila kina cikin azuminki mai gida ya je taho da wata leda da yamma likis gashi an kusa shan ruwa kuma an ce ba za a jira ki ba yan abubuwan nan masu maiko a bayan leda ana budewa kika ga wato kanshinsa ya buge ki kika ga gogon nan ya kira yara ya ce su zo su kewaye ai da'ira in za ki iya ɗiba ki ɗiba ki ajiye ɗibi in bai zai ɗibo ba kuma to ki ce kai azumin nan na fasa shi idan kin yi haka ba ki saba wa Allah ba da haka a wannan kisa abu dardai sai karya azumin suka ci abinci tare salmanu ne yana zaune a gida ashe ya zo sa ido ne ya ga me zai faru malam dare yana yi ba sai ga abu darda iya alwala ya kama sallah ba tun farkon dare iya ta sallah iya ta sallah iya ta sallah sai shi bakon nasa sai ce kai ka bar sallan nan ka kwanta abinda yake nufi ka bar sallah ka tafi ɗakin matarka mana ka je ka kwanta sai dai kwanta ya kama bacci ashe baccin baccin kurege baccin zomo yake yi dan dai kar ya bata abokinsa ne shi ma Salman ya kama bacci yana fara bacci sai put ya ji Abu Darda ya ci gaba da sallah ha ya ce kwanta sai ya daina sallar ya daina kwanciya sai da dare ya je can ƙarshe wuf abu darda ya sai mazai daɗa tashi ya kama sallah ya ce kwanta can da ya ga an kusa asubahi shi salman sai ce abu da rai to tashi yanzu ka yi dan shafa'inka da wutarinka to yanzu ya gane halinsa kin ga ɗazu da rana azumi yake yanzu da daddare fa sallah ashe wannan bawan Allah shi kan a gidansa haka yake ko matarsa ta tunkaro shi da rana sai ya ce azumi nake idan ta yi kansa da daddare sai ce sallah nake yi haka yake kullum kin ga Allah ya taimake ki kika samu wannan wannan ustazu mai ibada ai sai dai sai dai sai dai ku shirya tafiya lahira kuma Allah kiyaye hanya Allah Allah renu lawul to shine Salman yace ba zan bar gidan nan ba sai nayi wa mutumin nan wa'azi duk da sahabi ne kuma ibada yake yi ai wata ibadar wata tafi wata yi shikenan a salmanu ya ce ya kai abu darda ana shaida maka inna li rabbika alaika haqqan ubangijin ka fa yana da haƙƙi a kanka kuma wali nafsika alaika haqqan kuma ranka ma tana da haƙƙi a kanka kaji biyu wali ahlika alaika haqqan kuma iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka fa'ati kulla fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu din mai haƙƙi fa ka bashi haƙƙin sa shine adalci yaya zaka auro baiwar Allah ka ajiye ta baka ba ta haƙƙin ta duk da sallah kake yi sallar da kake yi ta shafe ka ne kai kadai kai amma hakin iyali fa ya za ka ɗauko baiwar Allah a aura maka ita ka ce ka aure ta kuma ba haki na auratayya wannan ba daidai ba ne ka raba Allah ka ba shi nasa hakin ka ba wa gangan jikinka hakin shi ka ba wa ranka hakin shi kuma ka ba wa matarka hakinta ya je gurin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce kaji kaji abin da ya faru manzan Allah ya ce sadaka salmanu abin da salmanu ya gaya maka shine gaskiya da aka ka je ka kula da hakkin iyalinka yanzu kun ga dai ƙarshen malanta ai abu darda ko amma matarsa ta samu matsala da rana azumi da daddare sallah to wallahi yau har yau akwai irin waɗannan mazaji da sunan malinta da sunan ibada da sunan tsoron Allah ba su da fa lokacin matansu wannan ta sa wasu malaman masu ba su yi ma yi auren ba don kada ma su shiga hakkin mace shi ne za ki dace babban malami ka za a bai da mata bai aure ba to wannan suke jin tsoron kada su tauye wa mace hakkinta yanzu ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya bai da mata har ya mutu a kurkuku ya rasu kullum ana cikin littafi da bincike da karatu da wa'azi da jihadi sha'awar mace ma wai yau mace a gida kaza kai kuma gaskiya ne in harkar karatu ta yi nisa da harkar da'awa da wallahi matar ma wani lokaci mutum mantawa yake da ita gaskiya in kaga ya nemi mace to wani lokacin kawai in yunwarsa ta kada shi to zai tuna da matarsa kuma har yanzu din malaman da suke shagaltuwa da karatuka da bincike da kyar suke samun lokacin da suke ba matansu da haka waɗanda suke rubuta wa malamai takarda malam ina son ka malam ka aure ni to ki san fa me zaki aura to a gaskiya ne yauwa yau karatun nan sunansa ranar wanka ba a ɓoyon cibi ko cibiya imamul bukhari ai kuna jin ana cewa rawahul bukhari ko to shi ma bai da mata har ya mutu da yawansu za ki ga ba su da mata imamun nawawi mai riyadu salihina mai arba'una hadis shi ma har ya mutu bai aure ba aka ce duk karin ruwaito hadisai an ce a yi aure a yi aure a yi aure amma aka ramkalla kai ba kai ba ya ce ai wani hakkin ya fi wani ya ce ina jin tsoron kan na zo na yi in tauye wani hakkin wannan shine fadakarwar da salmanu ya yi wa abu dardai da haka yau duk wacce aka ce da ita ummu dardai to mai haƙuri ce haka matan nan ta yi ta haƙuri wata mata ta zo wajen sayidina umar sai ta ce ku ji wannan kisar mata ce ta zo gurin sayyidina Umar ta ce ya Umar ba zan boye maka ba zauji ya qumul layl mijina dabi'arsa kullun dare sallah yake ya mul layl wa yasumun nahar ba shi da aiki kuma da rana sai azumi kullun afatamuruni an amna'ahu qiyamar layl yanzu Umar ba za ka bani umarni ba in je in hana shi sallar daren nan wata mata ce mai neman haƙƙi ta ce ko kawai in ya tashi sallar nan in hana in ce wallahi ba za a yi sallar nan ba wannan sayyidina Umar ibn Khattab matan nan ta tambaya kuma ya Umar ka bani dama in hana shi yin azumi yazo ta neman abun sahur in hana ina zai buɗe baki in hana in ci ba na son azumin nan naka umar bai ce komai ba bai ce eh ba bai ce a'a ba ta sa shi a tunani fantalakar ta tashi ta tafi bayan wasu kwanaki can wannan mutumi fa bai daina ba fa ya ci gaba fa sallah da daddare ha azumi da rana sai ta sake dawowa wajen Umar ta ce ya Umar miji na fa kullun sallah da rana kuma azumi Umar ya shiru bai ce komai ba Ka'ab ibn Sur ya ce ya amiral mu'minina inna laha haqqa wani ne a cikin 'yan majalisar umar ya ga umar bai yi magana ba saboda umar yana ta tunani yanzu a hana mutumin nan bautar Allah a sa ya je ya biya wa matarsa hakinta ko kuwa a bashi ya ci gaba da bautar Allah ya tauye wa matarsa hakinta sai shi wannan kaf ya ce ya amiral mu'minina wannan mata fa gaskiya tana da haƙƙi sai umar ya ce wa ma haƙuwa mai haƙƙin nata kala sai ce a halallahu lahu arba'an Allah ya halatta masa mata hudu ya kamata ya aura ya ce don Allah faja'allaha wahidatan min al-arba'i ko ba za ka yi magana ba tunda shi wannan mutumi mata hudu aka ce aura to da Allah ka bata ka san mace daya a cikin mata hudun nan ko da bai da mata hudun a nuna kamar matarsa hudu idan mutum yana da mata hudu kin ga dole dai dole dai mace ta hakura da shi kwana nawa kwana uku idan kwana ɗaya ɗaya ake rabawa wannan yana da fasaha me kake nufi ya ce fi kulle arba a layanin laila duk mata guda hudu inda rabon kwana daidai ne kowane kwana hudu tana da kwana daya kin ga miji yana miki fashin kwana nawa uku to wannan mata do Allah ko da mijinta ba mai mata bane a taimake ta a wajabta masa duk kwana uku to yazo ya biya mata bukatar ta na kwana daya Umar ya ce wa matar ke ki je ki kira mijinki ki ce ya dawo ya zo wannan mata ta tafi tana murna tana jin daɗi za a karfan mata fansa Umar ya ce kai abinda matarka ta faɗa haka ne ya ce eh ranka daɗe ya ce to daga yau na kafa maka doka dole ne ka je ka kwana a ɗakin matarka duk bayan kwana uku a sati su biyu kenan dole ne daga nan malamai suka ce duk mutumin da yake da mace duk inda zai kita zai guje ta to tana da haƙƙi duk bayan kwana uku lalle ya je mata ko da yana da uzuri ko yana da kaza sai dai in sun daidaita ta ba shi dama saboda kar a shiga haƙƙinta na ɗan adantaka umar kuma ya ce na baka umarni duk kwana hudu duk kwana uku idan kai to kwana ɗaya ka ci abinci kar kai azumi da rana ka ba ta ranan ka ba ta daren ai ba sai dare kaɗai mace take buƙatar mijinta ba ko da rana iyayena mata wannan shine hukuncin da halifan annabi sallallahu alaihi wasallama umar ibn al-khattab ya yanke hukunci ina Allah zai sa malamai masu karantarwa waɗanda suke da mata ba su da lokacinsu su yi ƙoƙari su ɗabbaƙa musu irin wannan doka da umar ya kafa da haka in Allah ya jarabe ki da miji ko da ke kaɗai ne a wajensa almajiri ne mai da'awa mai karatu to ki ɗan ɗaga masa ƙafa ko da iya kwana uku uku da yake daga mai kafa kuma idan baya yi tunatar da shi wannan hadisin saboda ko malami ne ai ba ce ai ba ce je shiga hakkin wani ba ko wata ba wannan ko shakka babu an sani bayan Allah ne malamai akwai sallah ta dare qiyamul laili bincike wallahi akwai matsalar da mutum zai zo yana bincika ta yi ta bincike ya kare daren wallahi bai gama bincika ba wani abu kake nema na fata ba ko a yi wa mutum tambaya wallahi sai kwanaki bai gama gano amsan tambayan nan ba amma ku mata don Allah ku yi wa malamanku ku yi wa mazajenku malamai matan malamai yau karatun nan da ku ake ku yi wa mazajenku uzuri mace matar malami ta dan rage bukatar ta ba cewa aka yi tauye ta ba amma ta rage bukatar ta ta dauka yadda za ta samu wadda ba malami ba ka shi ma za ta same saboda shi akwai nauyi na hakkin al'umma a kan shi amma kun ga shi ma an ladabtar da shi ya ba wa mai hakki hakkinsa ta yanzu waɗannan suna da uzuri bayan Allah ne karantarwa suke yi wa'azi suke da'awa suke yi gyaran imani suke yi gyaran addinin mutane suke yi da sauransu to ina ga kuma wanda yake shi kan babu can bana yanzu wani shi ma malamin ba ne gaba ɗaya kuma bai da lokacin matarsa karuwan waje su ne suke cinye mai lokaci abokanan waje su suke cinye mai lokaci wayarsa ita take cinye masa lokaci hirar banza shike cinye mai lokaci lissafin kasuwarsa akwai matar da ta ce sai ya yi ni baya nan idan ya dawo min gida da kalkuleta yake dawowa da takardu da rubuce-rubuce sai ya kwana yana yana gefen gadonsa yana lissafa cinikin da ya yi ta ce nikan na kasa gane wannan kasuwar da rana sassafe ya fita shago ya dawo mata da daddare sama-sama abincin ma yake ci kuma haka zai ta kalkuleta ita kalkuleta wata kuma mijinta injiniya ne mai harkar taba-taban kwamfuta ta ce da rana a ta nemansa ya tafi aiki in ya zo da daddare abincinsa ma akan kwamfutarsa ake bashi haka zai kwana yana tafe-tafen kwamfuta da buge-buge ta ce wannan ta kasa ganewa yau matsala ta ƙaurace wa mata matsala ce da ta zama ruwan dare wanda bai da uzuri ma haka kawai yana zaune a gidan wallahi sai share wata shida shekara guda bai kula matarsa ba ko yanzu din nan da safe zan fito ko yanzu akwai matar da ta kira ni ta ce malam ka taimaka min mai gidana ya aure ni ba ni kaɗai ba ne wallahi malam sai share wata uku kowa ya bai buga min ba ta ce kuma wallahi malam za ka yi iya bugun wayan duniyan nan wallahi mutumin nan bai zai ɗauka ba me yake yi ta ce shi haka yake shi bai damu da mata ba kuma abun mamaki ba matarsa ɗaya ba sauran matan fa ta ce wallahi don haka yake musu idan ya harba ya yi wani abun ya yi wani wurin yaushe ma yake tunawa da ke na ce ke kuma haka ke zo cike to malam muna zaman jira muna zaman tagumi wallahi iyayena mata a satin nan duka a azumin nan akwai matar da ta ce min wallahi malam mijina tsakanina da shi shekara-shekara ne rabon aure ni da shi ta ce idan muka yi alaƙar aure da shi yanzu to ba zai sake waiwaita ba sai shekara ta cika cif yake dawowa wannan kwanan nan a cikin azumin nan wata baiwa Allah ta kira take gaya mu wato wani abun in na gaya muku sai ku ga kamar ko ba haka bane ni kaina din in an faɗa sai in ga kamar wai wai haka ne ana gaya mana abubuwa fiye da yadda kuke tsammani amma muna faɗa ne don wa'azi saboda a rinka gane yadda ake cutan waɗannan bayan Allah mata ana shiga hakinsu ana tawayarsu kuma mai irin wannan ɗabi'a ya ji an san da shi an san abin da yake yi shekara fa sai ka ce aikin hajji na ce kuma haki ya zonci ce to to malam ya za a yi in ka yi magana iyaye su ce aikin banza kukan daɗi kake yi baka rasa ci ba baka rasa wurin zama ba baka rasa sha ba yanzu 'yar motar nan da ya baka ke hawa kullun da da ɗan kullun mota hannunta amma ba miji dan kin hawo mota mai tsada ba miji kin ci abinci ba miji an baki babban gida ba miji mijin ya zama suna ai baki morewa rayuwa bai wallahi gwanda a hada ki da talaka da za ku zo kuna yi da gaske kullun kina tare da shi hankalinki ya kwanta ki wa ƴaƴanki tarbiya ki ba su abin da Allah ya bayar amma yanzu miji shekara guda shi kuma wai rabon kwanansa na shekara-shekara ne ni ban taba jin wannan karatun ba wallahi na ce a'a zama bai same ki ba yanzu irin wannan wannan mai wannan ɗabi'ar da ai ta kiransa bai zai ɗauka ba to yaya ina da cases da yawa wata ta ce yau shekara hudu shimfiɗa ba ta haɗa da mai gidana ba kuma gida ɗaya muke kwana da ya ci abincinsa na sai dai ki ji sakata rakakakakak ya rufe ƙofarsa ta ce ka zo ka ta buga ƙofa ka ci uban dukan ƙofa ta ce mutumin nan kowai waye ka ba zai ba abin tausayi wasu matan haka suke tabin mazan amma wallahi ba sa kula su irin wannan miji aurensa ai matsala ne ai ta ce muka mun daina ma mun daina ma kwalliya wai wai mace wai ta yi wankan wai wai miji ya dawo da daddare wai ta mai kwalliya wai ta gyara jiki wai ta yi wai ta ce ina yaushe ma ya kula da kai ina ruwan sama da kai ba abin da ya dame shi akwai maza waɗanda suke ballagazazzu carelessness ya yi yawa ba su damu da abubuwa ba su sam Allah ya jarabe ki kwashi wannan kin kwashi matsala wata ta ce shekara na bakwai rabona da shi ta nuna yadda karama ta ce kaga wannan yarinyar malam yanzu shekarar ta bakwai ta ce rabona da ubanta tun a shimfidar tun da aka ɗauki cikin yarinyar na malam mutumin ne ya ƙaurace mu hajiya mai kika masa ta ce wallahi ba komai muna wasa da dariya da hira da komai yana da wata matar ta ce bai da kowa sai ni to bai da lafiya ta ce malam lafiyarsa kalau kwana yake yana chatin da mata a waya amma ni ne baya yi na matan nan da kuke gani suna yawo a titi wallahi matan nan da kuke gani suna zuwa makarantu matan nan da kuke gani wata wata tafiya kawai take yi da tana rayuwa ne a bayan ƙasa kawai ita ta san bakin cikin da take yake damunta da bala'in da mijinta yake kulla mata kuma ba tashin hankali irin mace ta rasa miji me ta rasa miji ga mijin ana raye da shi amma ba biyan bukata mace fa bata damu da wani tarin kayan abinci da za ka kawo mata ko suturu da za ka yi ta mata ko gata da za ka yi mata gyaran gida ka yi mata kaza ba bukatar ta ta dan adam ba ka biya mata zina za ta je ta yi to wannan ta sa wasu matan kuke gani suna fita su nemo wasu maza a waje idan bera yana da sata wallahi daddawa ma tana da shegen wari kowa ya sani duk inda mage ta ga bera duk inda muzuru ya ga bera sai ya bi shi ko saboda yana son sa yana sha'awarsa to ita ma mace tana bukatar namiji inda da lafiyar ta kalau to yaya maza za su zo suna azaba wa matansu a wannan ga iyaye malam ba sa bin hakkin ‘ya'yansu a wannan janibin da ‘ya ta zo tana yi wa ubanta magana da ya fahimci irin wannan ne je ki je ki je ki zan yi magana da mamanki je ki je ki je ki je ki ki haƙuri je ki je ki wai su uba ba haushe ba fulatani wai su ba a kawo musu irin wannan ka je ka bar ‘yarka bakin ciki ya kashe ta daga nan sai ka ji an ce ta tsallaka yau tana zina da direban gidanta wata an kama ta tana zina da almajirin gidanta almajiri mai bayan fulawa fa wata an kama ta tana bugawa abokin mijinta wata an kama ta abokin mijin yayi tafiya ta tafi gidan wani tana kwana wallahi akwai wanda mai gadin yake faɗa ya ce ai alaji dillar da kai tafiya ingila amerika duk ƙasashen da kake tafiya wallahi akwai mutumin da yake zuwa da galleliyar mota ɗauki hajiya su tafi kuma wani lokacin sukan yi kwana biyu uku abinci ma sai dai ta ce wa 'ya'yanta ta tafi wani guri yan aiki sai wa 'ya'yanta abinci kin san me yasa take wannan yawon ba ta da miji ba ta samu miji ba ba wai ba ta da shi a aure ba baya biya mata bukatar ta da haka in ya tafi ita ma sai ta tafi kuma abin mamaki wasu mazajen su ma idan sun yi tafiya sai su nemo matan banza a inda suka yi tafiyar da haka sai a yi canji shi ya tafi ƙasar waje ya nemo matan banza karuwai yana lalata da su ita ma ɗin idan ya tafi sai ta nemo mazan banza ta lalata da su akwai matar da aka kama girki lafiyayye take wa wani tsohon saurayinta idan mijinta baya nan ta haɗa masa kayan abinci da kyau a kwando har da irin dan tawul tawul din nan dan me me abin saka na rumi rumi nan abin da ake sakawa me me sunan sama na'am abin tuma kasan nan da ake dan dorawa abinci mai dan dadi haka za a zuba masa malam mutumin gogan yana can sai ta tura akai mai daga baya kuma ta bi shi cafanan mai gidan take yi wa tsohon saurayinta saboda me yana biya mata bukatar da take so shi kuma mai gidan baya biya mata dan me mutum zai zo ya je ya aure ya san ba zai iya kulawa da iyalin shi ba aure bai zama wajibi akan ka ba yanzu wani yana cikin irin wannan yanayi baya iya kulawa da iyalin baya sauke mata nauyi wuf sai ki je ya kama wai neman aure wai zai ƙara aure ta ce haba a malam ai wallahi sai inda ƙarfi na ya ƙare na ce na gaishe ki Allah shi albarka ta ce malam ni ma din ban same shi ba ya je karo mu wata kishiya dan kwanakin nawa ma da ban samu ba ya dada rabawa ya je kai wa wata ta ce yanzu wannan auren ya halatta na ce to ko dai ya halatta dai kam abin dai sai dai an duba dai an gani ta ce ai zalunci ne wannan na ce gaskiyarki wani fa malam ba lafiya ta ce wallahi malam kafin ya zo ya kusanci matarsa sai ya sha kwayoyi sai an shirya shi sosai ita shan maganin itatuwa na gargajiya a ta hadawa da na bature sai ya kimtsa ya shirya fa ya ɗebi kwanaki yana shiri ta ce malam mutumin nan haka ake ta haƙuri da shi wai wata ran kawai wai sai na ji wai wai an kai kudin aurensa na ce wallahi ba a gidan nan ba wai kuna ganewa kuwa ku tausaya wa 'yan uwanku mata da suke cikin wannan bala'in da ni a waje na fahimta ta bala'i ne wannan miji ya zo ya tara maka 'ya'ya kai ba abin ka fita ka bar gidan ba 'ya'yanka su lakanta kai ba abin ka fita ka kashe auren ba wa zai aure ka tsofai tsofai da kai ba zaura mai yaya bakwai shida kai kuma ka zauna kai gashi ana yawo a gari kowa tana cewa da mijina da mijina kai kuma suna ne kawai ka zama mai gadi ka koma gidanku ku ta rikici da iyayenka a ce ka koma a haka ta yanzu irin waɗannan mata da suke cin wannan bala'in yaya za su rayu wata ta ce ni kam namiji dai na ma daina tunanin malam na daina na haƙura Allah ya mun abin da zai mun aljanna kawai to ina za ni ga 'ya'ya barkace in tafi in je ina ta ce na ma cire abin a raina kwata-kwata mai gida kuma gashi nan ba ta ni yake yi ba harkarsa kurin yake yi in ka ga ya nemi mace to matar banza ce amma matar sunna a'a wannan masifa ta ƙauracewa mata wannan masifa ta gujewa mata wannan masifa ta watsa kashin mata da ana lissafin sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu yanzu lissafi ne ake na shekaru wallahi akwai matar da ta ce min tsakanina da mijina yau shekara ashirin na ce hajiya ina yake ta ce yana gari shekara ashirin ki bi shi man ta ce wallahi malam ko na je kora ta yake korar wulakanci yake mu me ya kawo ki to ban bukace ki ba dole ne tafi da Allah ki bani guri tana tafiya sai ya garka masakata rakakaf ya rufe kofarsa tace malam wulakancin ya ishe ni in je ya kore ni in dawo in ci kuka in je ya kore ni in je in dawo in ci kuka daga baya malam na daina zuwa kawai in yi ya dawo in na kai mai abincinsa sai in ce mu kwan lafiya sai ce eh mu kwan lafiya kai kai kai kai kai kai wasu mazan in sun mutu sun haɗu da Allah ban san me za su ce masa ba da haka wannan wata gaba ce wacce take na tabbatar damuwa ce ga iyaye mata to ya za mu yi magance wani matsala na farko addu'a ni duk abin da na gaya muku dole in ce ku yi addu'a don addu'a ita ce maganin masifa ki dage da roƙon Allah da sallar dare na biyu sadaka duk wacce mijinta ya gagare ta irin wannan lamari ta dage da sadaka tana roƙon Allah ya dawo mata da shi saboda wani abu ne da in ba mijinka wa zai maka shi kadai ne Allah ya halatta maka zaka shiga ina abu na biyu na uku ki bincika me yasa ya kaurace miki ki bincika ki gane sababi wataƙila ke kazama ce muguwar ƙazantar da kike da shi ne ya sa kika ishe shi za ki zo masa kina ɗoyi kina wari ba a san mace aji tana ɗoyi tana wari ba mace sai dai aji ƙanshi mace 'yar kwalliya ce mace 'yar ado ce faratu zara-zara ga datti a ciki ga gashi ya dankare da shegiyar ƙura ba a jin wani ni'ima a tattare da ke ga shegen mugun hali mace ta zama mai mugun hali kamar jaba kin san jaba haka take bini bini sai ki ji tana tsaki ba ki da aiki sai tsaki sai turfa na fuska ina miji zai sha'awar ke neme ki wani zuwa ya nuna matarsa ya ce wallahi na fi ƙarfinki wallahi ba ke isa ba ke ɗin banza shimfidarsa ce ba ta zuwa ita kuma mai girman kai ce sarauniya ce wai sai ya zo ya kira ta ya ce in dai ni zan kira ki za mu shekara ɗari a haka ya ce ko ina bukata na haƙura ba zan ɗauki wulaƙanci ba mazan zamani kenan haka ya gaya mata ya ce ya zazzage ta ya ce ki je kuma kya gamu da fushin Allah ita kuma wannan mutakabbira ce ita lalle namiji sai dai ya zo ya rarrashe ta ya biyo ta tana masa yanga ya ce ni ko ba zan yi ba to in kin ji an ce wata matar miji ya ƙaurace mata to ba mamaki shegen girman kai ne da ita ya ga tana masa wasa da hankali da renin hankali shine ya ga ba zai ɗauki kaskanci ba ya watsa kashin ta kurum in Allah ya hore masa ya je ya ƙaro wata to kin ga wannan sababin laifin daga waye daga gare ta ne an shayin sulhu ki gyara ki gyara to shikenan to ya yadda an dawo za ta da komawa ita kuma wacce da 'yar uwar taki shegen bacci kullun zai dawo zai tarar da ta ta yi bacci har ta jike fulanta da yawun bacci ya gaga ya ce shi ko a duniya ba abin da ya tsana ya zo tarar da matarsa ta yi bacci wai wai sai da ta yi bacci wai ta farka har da yawun bacci za ta zo mai ɗakin ɗakinsa ya ce shi kuma ba zai iya ba ba zai iya jurewa ya ga mace ta zo masa a wargaje ta lalata kwalliyar ta dan abin da ta yi abin nan ba ya ce shi ba zai iya ba a haka ake ta gwabzawa ya haƙura ita ma ta haƙura ita kuma ba za ta gyara halinta ba ina ke ina kwanciya ke ta bacci miji bai zo ba ai dole haka za ki ta ɗauke ɗauke a jiye wancan goga wannan taɓa wannan ki ta haƙuri ki matsanta masa ya rinka dawowa dai da wuri wani namijin shi bai da damuwa dan kin yi bacci kin tashi kin zo masa bai damu ba wani ya zo kuma dama lallaba zai yi yana ce alhamdulillah ta yi bacci alhamdulillah ta yi bacci ya lallaba ya dan ci abincinsa ya saka ya tafi ɗakinsa ya kwanta wani shi kuma yana ganin reni ne haka ke kika san halin mijinki kuma ke kika san yaya za ki gudanar da shi da haka ina fatan iyaye na mata ku gane ɗabi'un mijinku da halayen mijin mazajenku sai ku zauna lafiya da su ba mamaki mijinki bai da lafiya ne bai da lafiya to idan ba shi da lafiya sai a ga wannan ciwon nasa na warkewa ne ko ba warkewa ba idan mai warkewa ne to a taimake shi ya nemi magani wallahi akwai matan da na sani da yawa su suke yawo suna neman wa mazajensu ma magani irin wannan larurar in shi mijin bai damu ba to ita ta damu to a taimake shi ya nemi magani a ba shawara to ba mamaki kuma ciwo ne da ba za a warke ba bai da bukatar ma magani to nan kuma sai ki shawara ki ga zaki iya hakuri har abada ku ci gaba da zama a haka ko ku dai zaki nemi ya sauke miki wannan kuma duk abin da kika zaba daidai ne wata ta iya ta jure yanzu misali na na Sauda binti Zam'a al-Amiriya mata annabi tsohuwar mata ce ta dade ta yi shekaru manzo Allah da ya ga irin shekarunta da dadewarta a gidan shi ga kuma nauyin jiki sai ce ko zan sauwaƙe miki kawai sai ta ce a'a ya rasulallah a'a ni buri na in mutu in tashi a cikin layin matanka kin ji mace mai dabara ta ce in dai magana kwana ne ni a yanzu a shekaru na ban da bukatar ɗa namiji dama in mata suka yi wannan shekarun suka daɗe za ki ga lokaci ne dai daman kawai kawai ba ta da bukatar namiji sai dai kawai dai ya dauke mata kewa ta ji dai cewa tana da miji ta ce kwana na rabon girki na na ba wa 'yar uwata aisha matakka da haka na aisha a gidan annabi girki biyu take yi ta karbi girkinta ta karbi girkin na sauda ta ce ka je can ya rasulullahi babu damuwa a haka ta ci gaba da zama gidan annabi har ta rasu to kenan yana iya yiwa mace ta iya haƙuri akwai wanda sun haƙura mai gida ba lafiya ciwo ya kama shi kawai ta haƙura ta ma cire wannan tunanin a ranta daman sawa a rai ne in baka sa a ranka ba shi kenan kawai to in kin ga zaki iya wannan juriyar to Allah miki albarka a je a ta ibada a tuskanci wani abun kuma idan ku ba za ki iya ba nemi ya baki takarda a sallame ki wani kuma ra'ayi ne Allah ne ya jarrabe ki da wata kishiya gaba ɗaya ra'ayinsa ya fi karkata zuwa ga wata kishiya don haka lokacinki ya ba wa abokiyar zamanki sai ya jibge ki shekara guda ita kuma waccan tana nan ta samu mijinta to wannan kuma zalunci kenan to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa wasu matan ba sa so a musu kishiya saboda kar a wayi gari ta zama ba ta da relevant ta zama irrelevant ba ta da wani amfani damarta abokiyar zamanta ta kwace damar watakila ta fi ki iya kwalliya ta fi ki iya gwalangwaso ta fi ki iya ado ta fi ki iya rike miji ta fi ki iya abinci ta fi ki iya hira ta fi ki iya kaza iya kaza wannan yarinyar da ta fi ki wannan ko abokiyar zaman ta fi ki wannan ba mamaki ta kwace mijin ga ku dai a gida kuna zaune amma waye yake da mijin ɗari bisa ɗari ita ce ke in ya zo ɗakin ki kawai gidan bacci ne kullum zai zo miki damar rai a bace zai zo sai faɗa wajen me aka ajiye wannan abun ni iskancin nan ba na son sa to da zarar miji ya shigo gida da faɗa to damu wasu suna da wannan dabarar in baya so ya kusance matarsa to da faɗa yake zuwa sai fara zage-zage da daddare in kin ga miji ya fara zage-zage da daddare to daman kama shimfiɗar kai kama tasa kawai ya shiryo ne daman zai rashin kirki wasu haka suke to wani diman da'iman a faɗa zai zo miki saboda in kina fushi yana fushi ba wata alaƙa tsakaninku ki tsaya ki yi tunani ki fahimce shi da haka in kin gane haka yake to kar ki bari ya yi fushin ko ya yi fushin ki kokari ki dawo da shi a taimai hira har ya dawo a ci gaba da magana ta mutunci da shi in ba haka ba zai tauye ki ya zo ɗakin ki ta miki bacci can kuma ya je ɗakin amarya ko ɗakin kishi yake su ta hira wata mata take cewa malam wulakancin da yake min mutumin nan ya isa ta ce wallahi karfe biyu sai dai ka ji suna hira har da tafawa he fa sun kace suna tabawa da shi da da shi da shi da abokiyar zama ta ce bakin ciki ya ishe ni har da wani har da wani shewa kuma yi ake dan a bakanta miki karki dauka ana bukata ne wallahi wata ta ce ai wallahi ana mun wulakanci a gidan nan ko kasuwa zai tafi ko na abu sai ta rako shi ta biyo shi wai ita wai za ta rike mai jaka wai ita wai wai ita wai mace wai mai san miji tana ta wani karuwancin banza na ce ba karuwanci ba dai tana biyayya da ladabi dai hajiya to wannan din shine san mijin ai wannan ba shi a a shi ma san miji ne ta raka shi sai ya je har kofa wata wallahi har bakin mota take kai shi ta bude masa ya shiga in zai fita ta kalle shi ta yi murmushi ya yi murmushi ya daga hannu ta daga hannu ke kuma fa yana dudu ni fa zan tafi to Allah kiyaye sai me ah ina ai yace zan tafi sai kice tsaya tsaya ga nan zuwa ki raka shi har waje ki kai shi ke ma ko shekara ki 50 ko 60 wallahi kake bari wata karamar yarinya ta zo ta kwace miki miji ai matsalar ku kenan sai kun girma shekaru ya kama ku namijin sai je auro miki wata karamar yarinya fitinanniya ta sallo ga wata ta ce tab wata tsohuwar mata ce sun tara 'ya'ya da miji sun zama 'yan mata ma 'ya'ya sun shiga jami'a wuf ya je ya samu wata yarinya ba da wannan budurwa kawar 'ya'yansa sai wannan mata ta ce to ta ce to fa ni fa zama bai kama ni ba a gidan nan aure dai ban isan hana shi ba alhaji ya yi aure ya ce to ku zan nuna wa yarinyar na ita yarinya ce yau mu da muke da shekaru har a gaya mana wai rike miji habba ai matan nan sai ta mai da kanta yarinya wallahi tab ina ruwan cushe-cushe shi kenan ta je ta nemo kuɗi ta gyara ɗakinta sai ga sai ga uwar gida tana yi wa ɗakinta fenti ba ba mai gidan ne ya fenti ba ba ina ta je yayanta ya bata kuɗi a'a a ina ta samo bashi ta ciwo wallahi rana ɗaya ta kama fentin ɗakinta sai gashi ta canja zanin gado sai gashi ta gyara labule habba sai ga turare akai akai duk radda ya zo girkinta sai dai ji turare na buga shi kawai ƙanshi ta maida hadda har da irin yar fulawan nan da amare suke sa a kan teburi da da ko da da ko ta saka ta ajiye tace duk tace ƙaryar banza duk ba shi ake yaudarar su da shi ba tace wallahi ni ma sai na siyo shi aikin banza me ake ciki haba ni da na aure ka yau shekara kusan 20 akwai wanda ya san sirrinka a duniya in ba ni ba tace duk abin da yake so na sani kuma duk abin da baya so na sani tace kuma zan masa duk abin da yake so ta tsaya ta nutsu ta gyara jikinta sosai ta gyara ɗakinta malama na gaya miki mai gidan nan sai da ya zo in ya zo ɗakin uwar gida sai rinka makara in ya zo lokacin fita da safe sai ga yaƙi tafiya da cewa ya gaya maka bar na gaba take ita kuma wannan amarya irin 'ya'yan zamani ne yara ba san ma me ake ciki ba sai shegen rawar kai rakakai rakakai rakakai bata gane ba ta ce sai na koya miki hankali ga ki suna amarya amma kuma uwar gida ta ɗauke gidan daman miji shi miji fa sirri ne ba kwa ganewa meye mallakar miji hidima ki gyara ɗakinki ki gyara gidanki kar ya ga wani abu na ƙazanta abinci mai kyau lafiyayye da wanda ya bada kuɗin cefa ne da wanda bai bayar ba da wanda aka ɗiba aljihunsa aka masa duk dai ciki zai tafi gaba da yi a hidimta shi wallahi sai ki ga mutum yana yana kaza bari in gaya muku wani abu guda wadda da shi zan rufe kun san cewa malam a yanzu ku malamai mata akwai mazajen da wallahi amarya ko gyaran gashin ta bata iya ba musamman idan na biyu daki ya fara doyi ba kulawa ta je ban daki bata tsaftace ba kitchen dinta tarkace ta ajiye cokali ta ajiye daga nan miji zai fara ji ya gaji da ke saboda baki da kulawa ita mace kulawa ne mace kula kula an san kula ko kula gyara ɗakinki gyara cikin kicin ɗinki gyara toilet ɗinki gyara halinki gyara ɗabi'arki wata yanzu yarinya ce daga zuwa